الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوا ما سوء البركة منا منا بركة da sake dawowa a halka ta biyar kenan na dauran nan da muke gabatarwa a cikin littafin tawjihul umma ila wujudi tawkir ulama al-milla wa khuturati at-ta'n fihim na Sheikh Muhammad Kabir bin Umar Al-Marwi hafizahullah wa ra'ahu daga wannan masallaci na Darul Hidaya wa Ta'lim da ke a gidan Grand Qadi Malam Muhammad Munir Allah ya kara mishi lafiya da kuma saka mishi da alkhairi. Muna cikin bayanin da Malam ya kawo wajen fassara ayan wa ulil amri minkum wanda waɗannan fassarori duk da muke ji yake ɗaukowa daga sahabbai da almajiransu game da fitar da ma'anan wannan kalma yana cikin tafsirin الإمام ابن جرير الطبري حكى أتكين جامع بيان العلم حكى الإمام الطيالسي أتكين مسند إنسا da kuma littafin tazkiratu sani duk sun kawo waɗannan aini wato maganganu a ciki to za mu tashi inda ya ce wa an abdurrahman bin zaid ko min fariki bin wahbin fi qawlihi يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يتي قال قال أبي هم السلاطين أبي بن كعب يتي أنا نفن سراكنا كنا وقرأ ابن زيد آه مالا ابن زيد يتي توا تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتويا على أنت دا وانشان مجانا نقول الأمر منكم cewa mulki Allah na baiwa wanda ya ga dama kuma yana kwacewa daga wanda ya ga dama da haka wanda Allah ya ba to shi za a yi wada a kenan ina fata an gane wa qala al-khatib al-baghdadi malam khatib al-baghdadi a cikin littafin sa al-faqih wal mutafaqqih yace ta'wil qawli Allah ta'ala ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum yace annahum al-fuqaha malamai ne ake nufi wanda suka fahimci addini yanzu zai fara kawo fassaran da cikakken isnadojin waɗannan ainihin wato akhbar ɗin. Ya ce, Ƙala akhbar na Aliyu bin Muhammad bin Abdullahi al-Ma'adil, ƙala akhbar na Da'alaj bin Ahmad, حدثنا محمد بن إبراهيم الكناني قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الحمداني قال حدثنا القاسم بن الحكم قاضي همذان قال حدثنا محمد بن عبيد الله عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى هذه cikakken isnadin اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم قال طاعه الله اتباع كتابه kun ga maganan ko yaya za a yi wa Allah da'a shine a rinka wato bin littafin Allah alqur'ani wa ta'atul rasuli bin manzon Allah fa ittiba'u sunnatihi shine bin sunnan manzon Allah wa ulil amri minkum qala al ulama haythu kanu wa aina kanu yace malamai ake nufi a duk inda malami yake kuma ko a wani zamani ne so ba wai ana nufin sai malaman zamaninka ba ko malaman anguwanka ko malaman makarantanku ba su ake nufi ba malaman da suka zo tun farkon zamani wanda duniya ta shaida wato a, a, a, iliminsu da kuma tsoron Allahnsu ga maganganu da suka yi akan abubuwan da suka shafi addini to dole ka rinka yi wato yi musu ta'a ta hanyar ɗaukar maganganun nasu. Zama an gane wannan da kyau ko? قال أخبرنا ابن الفضل القطان وعلي بن أحمد الرزاز قال القطان أخبرنا وقال الرزاز حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا جعفر بن محمد الرازي زاد, آه زاد الرزاز أبو يحيى ثم اتفقا حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن مختار عن ابن جري عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر في قوله وأولي الأمر منكم قال أولو الفقه شنو وقت أن تسكفهم شهد الدين وقال أخبرنا ابن زري آه رزي آه منيني ابن رزقوية رزقوية أنجانيكو قال أخبرنا علي بن عبد الرحمن الكاتب قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي قال أخبرنا وكيع بن الجراح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن كعب شك الأعمش إمام أعمش ne wannan shakkar ko dai Abu Huraira ko ainihin wato Ka'ab dan Malik مثل hadisin qabla kamar irin wancan hadisin da ya zo kafin shi an mujahidin daga mujahid wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum qala al fuqaha yace waɗanda suka fahimci addini قال أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال أخبرنا الحسين بن عمر الضراب قال حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال أخبرنا حدثنا وقيع قال حدثنا الأعمش عن مجاهد وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال الفقهاء وقال أخبرنا محمد بن الحسن بن الفضل القطان قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدث أخبرنا محمد بن علي بن زيد الصاعد قال حد آه آه حدثني سعيد بن منصور حدثهم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال هم الفقهاء والعلماء وأخبرني الجويهري قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الجراح الخزاز قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن النيري قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا تليد عن منصور عن مجاهد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال الفقهاء وقال أبو سعيد أخبرنا ابن إدريس قال عن ليث عن مجاهد قال أولو العلم والفقه وقال أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا دعلج قال أخبرنا محمد بن علي بن زيد قال حدثني سعيد بن منصور آه أن سعيد بن منصور حدثهم قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن ليث عن مجاهد قال أولي الفقه والعلم وقال أخبرنا أبو بكر بن محمد بن علي بن عبد الله بن هشام الفارسي قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين يعني بن علي بن الأسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مندل العنزي عن ليث عن مجاهد في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أولو العلم والفقه وقال أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا محمد بن يعقوب العصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن مجاهد قال هم أولي الفهم والعلم يعني أولي الأمر منكم هذا أولي الفهم والعلم قال عبد الملك وكان عطاء يقول هم أولو الفقه والعلم وقال طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة ذاك تعالى ومزان الله آه to shine bin alqur'ani da sunna qala akhbarani hasan bin abi talib qala hadathana umar bin ahmad alwa'iz qala akhbarna nasr bin alqasim bin nasr qala hadathana ishaq bin abi isra'il qala hadathana affam bin ali qala an abd almalik an ata fi qawlihi ati'u allaha wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum qala ulil fiqh wa ulil ilm wa ta'atu ar-rasul ittiba'u al-kitabi was-sunnah وأخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا دعلج قال أخبرنا محمد بن علي بن زيد أن سعيد بن منصور حدثهم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن وأخبرنا عبد الملك عن عطاء قال أولي الفقه والعلم وقال أخبرني مكي بن علي الحريري قال حدثني أبو شاكر عثمان بن محمد البزاز قال أخبرنا حدثنا أبو القاسم علي بن موسى الأنباري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا سعيد بن محمد عن عبد الملك عن عطاء في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال هم أهل العلم وأهل الفقه وطاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة وقال علي بن موسى قال حدثنا يعقوب الدورقي قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن في قوله أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال العلماء والفقهاء فأوجب الله سبحانه فإن جمع أوكم غنغنين زي من التعليق وأن زي فتر من دا نيمك فهمت أتكين وأنا مالا محمد كبير بن محمد برو يتي فأوجب الله سبحانه طاعتهم على عباده kaga anan Allah mahalicinmu ya wajabta akan bayi su yi wa malamai da'a wajibi ne jama'a ba ganin dama ba shi yasa idan muka ki to mun saba wa Allah in kuma muka saba wa Allah to za mu ainihin wato ganin za mu ga abinda wato ba masu eh ba za mu ga abinda muke so ba قال ابن العربي المالكي الإمام ابن العربي ga abin da yake cewa wasahihu indi yace magana mafi inganci a wajena game da su wane ne ulil amri din nan sai yace annahumul umara wal ulama jami'a ana nufin malamai ne da shugabanni duka sun shiga kamar yadda nace a yanzu da aka riga aka bambance tsakanin shugabanci da malanta to yanzu duka sun shiga ƙarƙashin waɗanda Allah ya ce wa ɗa'a. Ina fata an gane, amma kuma ɗa'an da za a yi musu, to sai ya rinka zama wa a bisa yi wa Allah da manzan Allah ɗa'a ne, saboda ƙa'idar la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Amma umara to da wani dalili za a yi wa shugabanni ɗa'a sai ce fali anna aslul amr minhum wal hukmu ilaihim. Asali shugabanni ai su ne aka sani da ba da doka cikin al'umma, wanda in suka ce kaza to dole a aiki da wannan abu. Haka ne ko ba haka ba ne, yanzu yadda muke ɗin nan, da zarar an ba da wani sanarwa an ce gobe ko jibi litinin gwamnatin ƙasar nan ta ba da umarni cewa kada wanda ya fito daga gida ba dole kowa ya zaman gidan shi ba? Kaga waye yake da sai kenan su ne shugabannin nan to saboda wannan matsayin za a yi musu da'a. An gane wannan da ke ko? Yanzu duk yadda malami ya kai ga malanta in ya bada wannan umarni yanzu za a saurare shi. Wani zai ce na ranar da shi shi dan banza kungiyar mu ɗaya ne? Ba haka ba ne? Ila sai da yan kungiyar shi za su yi mai ɗa'a. Da haka dole yanzu an an raba tsakanin shugabanci da malantan. To za a haɗa su duka kowa sai a mishi ɗa'a inda ya dace. Shi ne abin da ake cewa. Da haka hukunci kuma yana komawa ne ga shugabanni. Mana idan aka zo yanzu za a zartar da wani doka dole shugabanni waɗancan masu mulki su za su zartar. An fahimta ko? Ba ku ganin malamai wani lokacin aka kawo musu wani rikici na wani tambaya idan suka fahimci cewa yanzu wannan tambayar ba wai fatawa kawai ake bukata ba, hukunci ake bukata sai ka ga malamin tunda mai hankali ne sai ce ku je wajen alkali. Da yanzu ko ya ba da fatawa ba zai aiki ba. Duk wanda ya ji fatawan bai mishi ba, ba zai ɗauki wannan maganan ba ba haka ba ne amma aka je gaban my lord fa my lord ya zara ido ya ce kai za ka biya tara dubu hamsin zai ce a dole zai yi ina fata an gane yawwa so bambanci kenan wa amma ulama su ko malamai matsayin da suke rike da shi a yanzu fali anna su'a lahum wajibun muta'ayyinun alal khalq su kuma a tambaye su game da yadda za ka gyara tsakaninka da Allah, ji inda malamai kuma suke da nasu mulkin kenan da shugabancin, duk wani rikici yanzu da ya haɗa ka da addininka, ka rasa ya za ka yi, wa zai maka fatawa yanzu, malami za ka samu, yana karatu a masallaci, yana tasiri, za ka kira shi akar maka lawu, ni ne kaza da kaza ya faru da ni ya zai yi. Wani ma fa yana can ƙasar Saudiya yana aikin hajji. yana gashi ga Allah amma wani abun ya rikice mishi sai ya kira wani malamin shi a garin su yace yanzu malam mun gama kaza me ya kamata mu yi ne abinda malamin ne yace sai ya aiki da shi to kaji inda ake ainihin wato samun kowanne yana cin gashin kan shi kenan an fahimta ko shi yasa Allah ya wajabta cewa a tambaye su in ba a sani ba wa jawabuhum lazimun jawabin da za su bada to dole a aiki da shi wamtisalu su malaman dole su bada amsa an tambaye su in sun sani kenan wamtisalu fatawahum wajibun kai kuma in sun baka fatawa yin aiki da fatawan dole ne gare ka ta haka in kuka fahimci wannan abin da yake da alaka da rikita-rikita da ya shafi harkar duniya da matsaloli tsakaninka da mutane 'yan uwanka to wannan yana wajen shugabanni jagorori da alkalai amma abin da yake tsakaninka da addininka da Allahn da ya halicce ka ya za ka tsira a lahira da wannan sai malamai ina fatan jama'a gane so kaga kowanne yana da inda yake da wato a gindin zama kenan qala shaykhul islam babban malamin musulunci ahmadu dan abdul halim yace inna umara a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kanu yajma'una baina sifatai abin da ya faru a farkon zamani jagororin da annabi ya nada su sun hada sifofin ne duka su ne shugabannin kuma su ne malaman da haka a lokacin babu wannan confusion din amma yanzu a zamani dole an raba an gano wannan da kyau ko ba ku ji wasu shugabannin har sawa suke a kulla malaman ba sai ibnu taymiyyah nan duk ba a kurkuku ma suka rasu ba sai imamu ahmad ba irin dukan da bai sha ba Allah ne kawai ya kaddara ba zai mutu a hannunsa ba kun ji wasu sun mutu ina fata an gane irin abokansu din nan wasu kuma sun sa malaman dole sun canza ra'ayi saboda ba a hannunsu mulki yake ba amma a zamanin manzon Allah su ne komai da haka ba zai yi hukunci tsakanin bayin Allah ba sai ya san menene hukuncin Allah a kai su ko wanda ba su san karatu ba ba ruwansu to maimakon yanzu a ce su rinka jawo malaman kusa sai malaman su rinka gaya musu yadda ya kamata su gudanar sai ba su yi haka ba sai sa kaga duk jagora ko shugaba ko mai mulki da Allah ya nemi ya shiryar da shi ya taimake shi sai ya sa wuzara a ɗin shi su zama malaman Allah malaman kwarai da haka duk abin da za su gaya mishi sai su zan suna gaya mishi abin da zai samu tsira ne a lahira kuma ya yi sauke nauyin shi akan al'umma amma in ya samu yan iska kawai yan fada za su yi ta bashi abin da suka ga dama ne suna cewa duk garin nan ana yabonka kuma ƙarya ne sai ta sa shi na abin da yake kusa kurai ko ya ce su je su yi su ƙi to shine matsalar da ya faru a yau Allah ya sa mu dace da haka sai Shehul Islam ya ce shugabannin zamanin manzo Allah sun hada sifofin ne duka umara'un wa ulama'un malamai ne su kuma shugabanni kaman wa sai ya ce ka Ali bin Abi Talib وابي موسى ومعاذ وغيرهم وكذلك كان خلفاؤه الاربعه الى ان تفرق الامر هكا خليفوفin manzon Allah tun daga Abubakar Umar Usman har Aliyu din haka aka ci gaba malami shine shugaba har zuwa sadda al'amari suka rikirkice sai masu mulki suka fara ganin cewa in dai za su ci gaba da mulkin nan da malanta to ba za su fantama ba kun ji asalin sirrin kenan ba za su fantama ba don duk wanda zai yi mulki da kuma ilimi na addini da karatu to wallahi wahala kawai zai sha babu duniya da zai tara me yasa kuka ga Umar da Usman da Abubakar su ba su tara duniya ba kuna ji ana ce muku Umar dan Khattab yana amirul mu'minina amma busasshen gurasa yake ci komai babu da daddare baya bacci yawo zai rinka yi a cikin al'umma a cikin gari lokacin da kowa ya saki haɓan shi yana bacci saboda yana jin tsoron kada wani talaka yana nan yana shan wahala a ƙarƙashin shi a haka ne fa ya jiyo wata baiwan Allah yara na kuka a gidanta tana ta cewa tsakanina da Umar sai a gaban Allah ya tura mijina an kashe yanzu gashi ba mai ɗaukan ɗawainiyar mu ba abin da za mu ci a gidan yau yau ga yara na kuka Umar na jin haka a guje ya koma bila ya je sun tumo buhun gari ya taso first lady ba gwagwaro za a yi ba ya ce ta ɗaura baƙin tukunya a ka za a je a dafa wa talakawa abinci a ji shugabannin Allah ke amma shugabannin ku a yau fa in aka ce kuna cikin matsala sai su hau jirgi masu bar ƙasa haka ne ko ba haka bane saboda su fantamawa suke son su wallahi ba zai yi kai shugabanci kuma ka tsaya akan bin Allah da malantanka ba wallahi sai ka zama bawa ne ga mutane sai sa ai larabawa suke da karin magana ko menene sayyidul qaumi khadimuhu to waɗannan da yake daɗi suke son su ci sai suka yi marmaza suka raba kansu da malanta da haka shugabancin zalla kawai suke yi yasa kuka ga kowa yanzu in dai ana maganar shugabanci ne ko to abun duniya da yake son ya tara ya dame shi ba wai lahiran shi ba yasa kaga har aka wayi gari ko da musulmai ne suke shugabancin ba lahira tunaninsu ba tunaninsu me za su tara su kuma tarawa fa jama'a fa'awa shi yasa suna neman mulkin duk abinda ya sawwaka za su iya yi don su samu wannan mulkin amma su wa'ancan fa da yake mulkin da ilimi za su yi ana bin su ana cewa su zo su yi suna cewa a'a da haka fa aka makuro su su gama zuwa gabanin a abubakar ba yadda ba a yi da shi ba farko al'amari ya ce sam umar zai ba sai da aka rantsa aka ce wallahi dole kai ne ba wanda ya cancanta kai sai kai sannan sai ya nemi taimakon Allah sai Allah ya taimake shi da aka jiyo kan Umar shi ma ba yadda ya iya tunda dole wa shugaban shi da tunda ba akan sabon Allah bane Abubakar ya ce kai ne aka yi hakura da aka zo na gaba sai da aka nada kwamiti na manyan malamai aka ce duk wanda yayi a cikin su ya cancanta aka suka rinka turewa juna Abdurrahman ya fara cewa ni dai ba ruwana ba zan yi ba amma sauran ku yi wannan ma ya ce a haka suke gudun shugabanci amma yau fa wani posta zai manna ya ce ku bani amana ya fito kenan zama an gane wannan da ke ko tsakani da Allah wannan ya san girman amana da Allah ya ce inna arabna al-amana da Allah samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa hamalaha al-insan la ce nau kana zaluman jahula kai to kun ji ibnu taymiya yace sai da aka zo al'amarin ya rikirkice ila an tafarraka al'amra har al'amari ya zo ya rabe tsakanin mulki da malanta fa asbaha li kulli amalin qa'imin da haka sai zan kowane aiki to akwai masu yin shi mulki akwai in mulki malanta akwai malamai an raba aiki kenan ko qa'imin wa amirin fa hunaka amirun lil jund da haka aka rinka samun waɗanda suke shugabanni na yi wato rundunar yaƙi wa qa'imun bi jam'il amwal wa qasmiha akwai kuma wanda yake kula da al'amarin financial institute shine za a sa minister of finance yake da alhakin lissafin kuɗin da yake shiga da wanda zai fita dole aka rinka rarrabawa wa kadhalika man qama bil kitabi bi tablighi akhbarihi wa awamirihi wa bayanihi yajibu an yuta'a wa yusaddaqu fima akhbara bihi min as-sidqi fi zalik sai kuma wanda aka bari da littattafai wanda shi zai karanta Qur'ani ya karanta hadisi yau mutane abin da yake wajibi da wanda yake haramu to wajibi waɗannan a gaskata su akan gaskiyar da suke faɗi akan haka wa fi ma ya'muru bihi min ta'atillah da umarnin da suke badawa cewa ayi wa Allah da'a ayi wa manzon Allah da'a fi zalika a cikin malantansu haka ibn al-arabi ya ci gaba da wannan bayani da ya zo cikin littafinsa ahkamul qur'an وقال أيضا ابن تيمية يتجب da cewa wa ulul amri ashabul amri wa zawuhu da aka ce ulul amri ana nufin waɗanda al'amari yake a hannunsu na malanta ne ko na jagoranci falihaza kana haka ne wa humul ladina ya'muruna an-nas sune waɗanda suke umartan mutane wa zalika yashtariku fi ahlil yadi wal qudra wa ahlul ilmi wal kalam da aka yi zan abin ya haɗe wa mutane tsakanin masu hannu a kan al'amari da kuma ƙarfin iko, da masu ilimi da ƙarfin murya, ta yadda aka raba abu. Su shugabanni yanzu da yake mulkin kawai ya dame su, to su suna da ƙarfin iko ne na zartarwa, su kuma malamai suna da ƙarfin ilimi da muryan magana. Ke sa malami yana zaune a majalisin shi, kawai magana zai iya ce ga hukuncin Allah akan kaza sai ga kawai mutane su yi. shi kuma wannan sai ya ce jami'an tsaro su bi garin su kewaye da ƙarfi ake sawa a yi to ji bambancin falihaza kana ulul amri sinfai da haka malam sai ya ce ulul amri yanzu sun rabu sun zama gida biyu al'ulama'u wal umara akwai ainihin wato a malamai kamar yadda yake akwai shugabanni fa iza saluhu saluhan nas to idan waɗannan biyun suka gyaru cikin al'umma to wallahi lokacin ne mutane za su zauna lafiya. Kun ji ciwon mu kenan da cutan da muke fama da shi a ƙasar nan. An samu gurɓacewa ne a harkan shugabanci, kamar yadda aka samu gurɓacewa a harkan malanta. Duk mun samu lalacewa. Idan da malamai, malamanmu za su gyaru, su zama malaman na Allah da gaske, ba malamai ‘yan sanci da addini ba, ba malamai ‘yan duniya ba, ba malamai 'yan a faɗi son zuciya da ƙarya ba, shugabanni su ma su tsaya shugabacin da gaske al'umma suke son su yi sabi. Zama an gane wannan da ke ko su zama servant of the people da gaske ba wai a takardu da baki ba kawai. Wallahi waɗannan mutanen guda biyu suna gyaruwa ƙasa za ta gyaru. Amma wallahi idan ba su gyaru ba, ƙasa ba za ta taɓa gyaruwa ba kun ji sirrin kenan Allah ya kiyaye da haka yace fa idza saluhu saluhan nas wa idza fasadu fasada nas kun ji in suka lalace wallahi mutane sun lalace qala ash-shaykh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen fi kitab al-ilm bari ku ji abinda wani babban malami na wannan zamani namu Allah ya ji kanshi da rahma ya faɗa a cikin littafinsa da yake bayani game da ilimi yace anna alal ilmi huwa ahadu sinfai wulatil amr idan aka ce wato ma'abocin ilimi to shine ɗayan waɗannan mutane biyu masu jagoranci alladina amara Allah bi ta'atin fi qawlihi ta'ala wanda Allah ya umarni cewa a bi su a cikin faɗin sa da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum sai ce fa inna wulatal umuri huna tushmilu wulatal umur min al-umara'i wal hukam yace waɗanda ake nufi a cikin ayan nan to ya kunshi waɗanda suke jagoranci al'amari a hannunsu yake daga shugabanni da masu hukunci wal ulama wa talabatil ilm ta ɗaya ɓangaren kuma malamai da ɗaliban ilimi sai ce fa wilayatu ahli ilmi fi bayani shari'atillah wa da'watin nasi ilaiha su malamai da ɗaliban ilimi inda za su yi nasu jagorancin shine su gaya wa mutane shari'an Allah kuma su kira mutane zuwa kan shari'a wa wilayatul al'umara su kuma shugabanni masu mulki fa fi tanfidi shari'atillah wa ilzamin nasu biha su kuma su za su zartar malamai su karanta ga abin da Allah ya ce su kuma su sa mutane su yi abin da Allah ya ce jama'a an fahimta ko wa qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim shi kuma yake cewa a cikin wannan littafi nasa mutawu darus sa'ada fa ta'atu wulatul amri wajiba dan haka jama'a yin da'a ga wanda al'amarin al'umma ke a hannunsa dole ne, idza umiru bi ta'atin lahi wa rasulihi. Kun ga magana ko? Amma fa sai in sun yi umarni akan ɗa'an Allah ne da manzansa. Wa ta'atul ulama kazalik su ma malamai yi musu da'a dole ne, wajibi ne. Fal'alimu bima ja'a bihi rasul al'amilu bihi atwa'u fi ahli al-ardi min kulli ahadin. da haka malamin da ya san littafin Allah ya san hukunce-hukuncen Allah da abin da manzon Allah ya zo da shi duk duniya ba wanda ya kamata a yi mishi da'a kamar wannan malamin a ga malamin Allah kenan fa idza mata ahya Allahu dhikra irin waɗannan malaman ne za su mutu amma kuma ai ta ambatan su a duniya kamar suna da rai sarki ya tabbata ga Allah ku dubi misalan malaman Allah da aka yi a wannan ƙasa namu Malam Abubakar Mahmud Gumi, Malam Ja'far Mahmud Adam, Malaminmu Sheikh Muhammad Awal Adam Albani Zaria. Jama'a yau duk malaman nan da na ambata misalai ne cikinsu, ba wai iya su kenan ba, sun rasu, amma yaran da aka haifa bayan mutuwansu ma sun san su, saboda yadda suke jin sunansu ko ta ko'ina. Ba kwanaki aka ce wani clip na yawo ba, wani bakatsine ne ko wane ne ya ce shi fa bai gane ba wai da gaske albanin nan ya mutu ne ko ɓoye shi aka yi sunna kenan sunna wato da yake malaman Allah ne sun mutu amma Allah ya raya ambatansu to haka abin yake da haka za su mutu amma ambatansu to ga su ibnul qayyim din ma da su ibnul taymiya in ana magana waɗannan yan kurkusa shekaru 700 da rasuwansu amma kaje har yau ana ambatansu to mu tsallaka ma farkon addinin sabon manzon Allah duk ba su rasu ba yau sama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu amma yau ka ji sunansu muke ambata in aka ce abubakar ne siddiq sai ka ji wani ya gyara zama kawai ya ji daɗi in aka ce umar bin al-khattab sai ka ji wani ya ce radiyallahu anhu haka to haka malaman Allah suke jama'a ana fahimta ko wa nashara lahu fil alamin ahsana sana' sannan Allah ya yada ambato kyawawa nasu a ainihin wato duniya baki daya sai ka je ambatansu ya kara da duniya duk inda aka ambace su sai an yi musu addu'a to haka ya kamata ka zama wannan kuma shine training da ake son a yi mana shi yasa ake koya mana waɗannan ulumul ala ake koya mana waɗannan tarbiyya don mu gane cewa wannan tafarkin ita ce kaɗai tafarki na ainihin wato tsira Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Yan wa masu albarka kamar yadda muka ambata a lokacin ya kure yanzu za a tashi a sallah da haka anan za mu saurara insha Allah sai mun zo halka ta gaba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dace da mu ya gafarta mana kurakuran mu ya sa mu cika da kyau da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh